اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أقول ta tabbata ga Allah wanda ya ainihin kaddarci tattaruwanmu a cikin wannan masallaci na stm wannan rana ta talata da ita ma tana ɗaya daga cikin ranar da muka samu don karatun wannan littafi na arrahikul maktum wallafa safiyar rahman al-mubarak furi yau yana ganin muna sha ɗai ga watan zilƙada hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dubu ɗai da ɗari hudu da arba'in da bakwai za mu tashi daidai shahi na 296 amala ya ce tabdilu tariki wa muhawalatu jinabil liqa'id dami canza hanya da kuma ƙoƙarin nisantar haɗuwar da za a zub da jini da abinda mun ka tsaya a kai ne jiya da khalid bin walid daman sun yi ribat can kura algamin da dama ita ta hanya babba wadda za ta iya kai mutum makka ta lokacin da ya hito madina wanda shi khalid ya yi ƙoƙari shi kange musulmi ga zuwa a garin makka ko kuma ɗakin allah wanda sun ga juna tsakanin dakarun da shi khalid shika tare da su da tawaga ta manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ya same su suna suna sallah azhar suna ruku'i da sujada wanda ya faɗa ma mutane ne cewa sun same su cikin wani hali na rabkana da sun kai musu hari da za su ainihin same su amma shina ganin cewa akwai wata sallah wadda za su koma ba mamaki wannan guri na shi shi kasance sai ubangiji kuma ya canza tsari wanda sai ya kasa cimma guri ɗai to bayan haka shi na malayaka muna canza hanya hanya da ya kamata manzan Allah shi bi sai ya canza ta don kuma ƙoƙartawa a ainihin kauce mahaɗuwar da za a zub da jini to da yin manzan Allah ya tunkaru wannan hanya da shi ka ɗauki in ya ci gaba da tahiya a kanta za a samu matsala wa akhadha rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tariqan wa'aran bayna shi'ab sai manzo Allah ya kama wata hanya wa'aran mai sassarkiya bain shi'ab a kankanin a kwakwarda ta duci ko lunguna wanda lungu na duci yance dai wa'ar a wuri na wanda ba a bi ba mamaki gicce na sun kai cikin daji wanda su za su yin hanya din wasalaka bihim za ta yamini sai manzo Allah ya ainihin shiga da su ya tafi da su ɓangaren dama baina zaharil hamdi a tsakanin wani wuri da aka ce ma zaharil ham fi tariƙin cikin wata hanya wadda tukhrijahu ala saniyatil murar wadda za ta hitar da shi akan saniya a ta murar tunda an ce akwai saniya daban-daban a saniya suka ce kamar wata hanya ta idan an yi ganuwa to hanyar da za a samu a bula ta wurin ita aka ce masaniya to ita wannan wuri ana kiranta saniyatul murar muhbitul hudaybiya wanda ya gangaro hudaybiya min asfali makka ta ƙarƙashin makka wani abu na wanga wani lokaci da karatu ba ka iya gane ina abin shi ke sai wanda ya san wurin ya bi wurin ya ga wurin wata raka tariƙar ra'isi sai manzo Allah ya bar wannan babban hanya allati yufidu ilal harami wadda za ta isar da shi zuwa harami maran bitan'im wanda ya bi ta at-tan'im wadda za ta bi tan'im to wannan hanya sai sake ta tarakahu ilal yasar sai ya bar ta zuwa hagutai tunda daman can ya kama dama to kaga sai ya bar wannan hanya wadda za ta kai shi ita ta babban hanya ta bi ta ta kai shi harami zai biya wajen at-tan'im falamma ra'a khalidun qatrat al-jaysh al-islam yayin da shi khalid ya ga kura qatra ma'ana yayi ce gobarun ita ta kura ya ga ƙura ta dakaru na ainihin musulunci qad khalafu an tariqihi sun bar hanya kai to da shi shina jiran su biyo nan ya tara wannan hanya sai sun ka barta sun ka karkata kuma sun ka ɗauki wata hanya to a lokacin bai shi bai tunkare su ba in talaka ya rukudu naziran liƙuraishin yanzu sai ya taho shina mai gudu kuma shina mai gargaɗi ga ƙuraishawa ya zo musu da magangana cewa ga muhammadu nan ya yi wani irin shiri wanda zai kawo muku hari ta haka ya kamata ku kamma jikinku da kaza da kaza wasara rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzo kira da amince Allah tabbata gare shi yattahi hatta idza kana bi saniyatil murar sai da ya kai wannan saniya ta almurar barakat rahilatuhu sai ta guruwa ne taguwa ta dama ya taho da a shina saman abun ga ku daman da ya shirya ya hayo na katuhul kafawa to an kawo wannan wuri kawai sai ta gurwa ne faƙalan nasu sai mutane suka ce hal hal wannan hal hal tuƙalu gajiran linnakati a ana faɗa wannan don tsawatarwa ga ainihin naka tunda kowane dabba akwai wadda aka zaburar da ita in jaki na ya yi wannan abu akwai wanda za a yi mai ko raƙumi ko wani abu to su wannan kamar tsawatarwa na mun fahimta a yan jaki ana son shi gudu akwai wanda aka yi mai sai a yi tsuki ko a yi to ana son wasu ɗan zabura na to haka suka yi mata ita wannan naƙa ɗin fa'alahat kawai sai ta naci ita naƙa ɗin ta naci da kenan ta ƙi tashi faƙalu sai suka ce khala'atul kasuwa ta gaza ta yi ragganci ita wannan kasuwa ɗin ta ragganci فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم سيما قالت ما خلعت القصواء ba wai rauni na taimako raggancewa ta yi wa ma za ka laha bi kulkin wannan ai ba ɗabi'a ta tafa ba a samun kasawa tare da ita walakin habata ha habisul fili abinda ya tsare ta shina abinda ya tsare giwa yayin da abraha ko ya tattaro ta wagatai don rusa ɗakin ka'aba ya hayo wata giwa ta shi ma da suka ji irin haka ya kwazo to amma manuhar ba ɗaita ba ba a'a matsalar da ta sa an ka tsara giwa ita ta ta sa an ka tsara abun gata ba a'a abinda shi ka nuhi dai Allah ya hana ma waccan giwa ta hiya ko ta wuce to ita ma wagga taguwa Allah na ya hana mata tahiya saboda akwai wata maslaha sun maƙala sai ce wallabi nafsi biyadi mazala ce na rance da wanda raina shike ga hannunai la yas'aluni khuttatan yu'azzimuna fiha hurumatillahi illa a'taituhum iyyaha yace ba za su tambaye ni ba wani tsari wanda akwai girmama alhurma ubangiji face sai na ba su wannan abu din ma'ana kama an tsare tana ya samu wasu lamurra na sulhu wannan ɗan tsarewa da aka yi mata to akwai wani tunani wanda ya shigo dangance da haka nan summa zajaraha sai manzon Allah ya tsawace ta fa wasabat bihi sai ko ta zabura da shi fa adala sai manzon Allah ya karkace hatta nazala bi aqsal hudaybiyya ala samadin qalil ma Allah sai ya karkace sai da ya sabka manisancin hudaybiya ya anga ce aqfa abad inda ya hi nisa wajen hudaybiya sai manzo Allah ya sabka can ala samadin akan wata korama a samad a ya ce haudun ko shi na korama wanda kalil ma tana da yan kaɗannin ruwa wata yan ƙorama ko mu ce wata shalla ko inama ya tabarraduhun nasu tabarrugan abinda mutane ka yi ga wannan ya shalla ko ƙorama sukan ɗan kamfato ruwa kamfatowa kamar duk wanda ya san harakar shalla ko a ce korama wanda ka shiga cikin daji wani dan wuri na ruwa za su dan yanka wanda suna haƙewa wani lokaci manomi ko makiyayi ko wanda zai yi cawa in kana jin kishirwa kana iya karo da irin wannan wuri abinda za ka yi ba abinda za ka iya sa ka kwalho na ruwa face hannunka na kana ɗan dubuwa kaɗan kaɗan kana sha to irin wannan wuri wanda in dai kana dubuwa kana tsotsayawa to za ka iya samu haka sha ruwan da za su isakka amma da dubara falam yalbas an nazahuhu ba tare da daɗiya ba sai gashi sun kwashe ruwan ruwan sun hiddo su daga cikin wannan wuri fa shakau ila rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam al'atasha sai suka kai ƙara ƙishirwa wajen manzon Allah fantaza a fahaman min kinanatihi sai manzon Allah ya hiddo ɗan kibiya daga cikin akwarinai sun ma'amarahu sai manzon Allah ya umarne su an yaj'aluhu fihi su sanya wannan ɗan kibiya cikin wannan ƙorama ɗin فوالله ما زال يجيس لهم بالري حتى صدروا ibada labarin ka cewa na rantse da Allah ba su gushe ba bai gushe ba shina bulbulowa ruwa ya ji su shina bulbulin ruwa lahum koko shina bulbuli lahum gare su birrai da abin sha hatta sadaru face dukan sai sun ka sha ruwa ɗaya da sun ka sha ruwa sun ka bar wurin wannan gaga yana daga cikin mu'ujizoji na manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam duk wani mai karya ya isa to irin wanga shi ka buwaya kai ya iya cewa ya isa ya tumbace amma radda an ka zo daidai nan sai a gane ba komi na ba fanko na kawai budailu ya tawassatu baina rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa ƙuraishin budail ya shiga tsakani manzan Allah da ƙuraishawa walamma ta ma'ana rasulullah sallallahu alaihi sallama yayin da manzo Allah ya samu natsuwa ya samu wuri ya zamna an samu ruwa an sha ja'a budailu binu warqa'a al-khudai fi nafarin min al-khuda'a wanga budail ya zo wanda shi na a budail bin warqa suna daga cikin kabila khuza'a ya zo da wasu mutane na khuza'a wani bangare na khuza'a wa kanat khuza'atu aibatu nusihin li rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam min ahli tuhama Khuza'a sun kasance suna aiba suka ce abinda aka ce ma aiba shi na akwati a kaga suka ce maudu'u sir shi na suna wurin sirri na manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga cikin mutanen tuhama tuhama an ce duka su makka su fa'ifa duk suna cikin wannan bangare ɗin to su wanda kabila suna manzan allah ka sirri da su cikin wannan bangare ɗin faƙala sai ce shi budail ya ce inni taraktu ka'aba bin lu'ayi na bar ka'ab dan lu'ai nazalu adada miyahil hudaybiya sun zamna yanci adad ididdiga adadi adadin ruwan hudaybiya da hudaybiya akwai rijiyoyi to duka sai suka zo suka wake ma'ahum al'ud mafafil tare da su akwai raƙumma wayanda ka shayarwa wayanda a almatafil a suna masu shayarwa wayanda ba su daɗe da aihuwa ba wahum muqatiluka su wa za su yaƙe ka wa sadduka anil baiti su hana maka isa wajen ɗaki فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم sai manzo kila da aminci Allah tabbata gare shi ce inna lam naji ikitali ahadi mu dai ba mu zo ba dan yakin wani walakin ji'ina mu'tamirina mun taho na dan mu yi umara wa inna quraishan qad nahakathumul harb kuma tabbat quraishawa ta durkusar da su yaki wa adarrat bihim kuma ta cutar da su ma'ana tunda yana yaki akwai kariya ta tattalin arziki yau a karbe kaza a amsha kaza a lalata kaza a kashe kaza za a samu ainihin rauni sai manzo Allah ce fa in sha'u madadtuhum in suna so to sai mu sa lokaci kina madadtuhum a wasu na cewa madattuhum muddatan sai mu sa musu sai a yi wani lokaci wa ya hulu baini wa bainan nasu su ainihin hita tsakanina da mutane mun gane maganar mu aje wani lokaci wanda su kyale ni da al'umma ba rikici tsakankaninmu wa in sha'u in suna so kuma an ya dakulu fi ma da halafihin nasu fa'alu su shiga abin da mutane sun ka shiga in suna so su aikata ma'ana in suna so kuma su musulunta wa illa in sun ki musulunta mun kai sulhu faƙad jammu sun huta a istarahu ko sun huta muna gane maganar a yi lokaci wanda babu yaƙi tunda ai yaƙi tsakani ne na da su a hidda wani lokaci wanda babu yaƙi na farko na biyu ko su shigo cikin tawagan musulmi magana ta ƙare to idan ba su shigo ba sai an ka daina yaƙi to kaga wannan lokaci a za su huta za su samu hutun da suna iya wani mata na ko su karho ko wa inhum abau in kuma sun kiya illal kital sai dai yaƙi sun ki shiga addinin an ki a sa lokaci na zaman lahiya sai manzo Allah ce fa wallazi nafsi biyadi ni kuma na rance da wanda raina take ga hannunai la'uqatilannahum ala amri haza zan ku yaƙe su akan al'amari na wannan hatta tanfarida salifati har sai in wuya na ya rabu da jikina ma'ana sai an mutu ko aw la yunaffizanna Allahu amrahu ko kuma Allah ya zartar da al'amari dai wannan abinda tunda ai shi Budail ya shiga na tsakankani ne da ƙuraishawa ma'ana shi ji me zai faɗa shi faɗa ma ƙuraishawa shi su ma me za su faɗa kamar ya zame musu ɗan sulfu قال بضيل بضيل يتي سأبلغهم ما تقول zan isar musu abin da ka faɗa fantalaka sai ya tahi hatta ata quraishan sai da zo ma quraishawa fa qala sai ce inni qad ji'tukum min indi hadha rajul ni na zo muku daga wajen wancan mutum wa sami'tuhu yaqulu qawlan naji shi shina faɗau wani zance fa in shi'tu in kuna so arattuhu alaikum zan bijiro muku da zancen in kuna bukata sai in faɗa muku faƙala sufaha'uhum sai wawayen sun gace la hajata lana an tuhaddisana anhu bi shay'in ka san su wawaye suka rikita komi a ba mu buƙatar wani labarin da za ka ba mu dangance da shi ba mu buƙatar labari a ja labarinka waƙala zaun ra'ayi minhum amma ma'abuta ra'ayi sai suka ce hati ma sami itahu ka zo mana da abin da ka jiyo din kala sai ce sami ituhu ya kulu kaza wa kaza ga abin da ni ji shina faɗa fa ba a sat ƙorashin mikral binu habs sai su ƙuraisha suka aika wannan a zuwa wajen manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam falamma ra'ahu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam inda manzan Allah ya gane shi qala sai ya ce hadha rajulun gadiru wannan mutum ɗan yaudara na mayaudari ne فلما جاء وتكلم قال له مثل ما قال لبدين وأصحابه يا عند يزو ayayi magana sai manzo Allah ya faɗa mai misalin abin da ya faɗa ma budai da mutane dai faraja ila quraishin ya koma wajen quraishawa wa akhbarahum ya ba su labari to tunda ya ba su labari yanzu a samu su ma labarai ko shi na mala ce rusul ƙorashin yanzu ga manzannin ƙorasha ya ce a rusul 'yan aiki na ƙorashawa sun maƙala rajulun min kinana sai wani a mutum daga cikin ƙabilar kinana ismuhuhu lais binu alkama da'uni ati ya ce ku bar ni in zo mai fa qalu sai ku ce i'tihi ka zo mai falamma ashrafa ala nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ashabihi yayin da ya matsa wajen manzon Allah da sahabbai ne qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai manzon Allah ya ce haza fulanu wancan wanana wa huwa min qaumin yu'azzimuna al-buduna shina daga cikin jama'ar da ka girmama taguwa fa ba'asuha to ku kora ko aika taguwan ne kamar buduna taguwan nan da an yi musu alama ta hadaya fa ba'asuha lahu sai sun ka kora abun zuwa gare shi wastaqbalahu alqawm sai mutane sun ka fuskance shi yulabbuna suna talbiya falamma ra'a zalika yayin da ya ga wannan qala sai ce subhanallahi ma yanbaghi li haula'i an yusaddu anil baiti sai ce tsarki ya tabbata ga Allah bai dace ba ga wayancan a ce an kange su ga ɗakin Allah faraja ila ashabihi sai koma wajen abokanai ne mutane ne faƙar sai ce ra'aitul buduna na ga taguwa ƙad ƙullidat wa ash'arat an yi mata rataye kuma an yi mata wani aski wanda ka nuna ta hadayata wa ma'ara an yusaddu ni ban ganin a hana musu zuwa wajen ɗaki ɗin وجرى بينه وبين قريش كلام أحفظه yace sai zantattaki sun ka gudana a kankani ne da ƙuraishawa wanda mai ruwa ce ni na har da ce magungunan kenan bai da buƙatar kawo su faƙala urwatu binu mu'az as-saqafi urwa binu mu'az as-saqafi sai ce inna haza a ya urwa bin mas'ud ko as-saqafi tace inna hadha qad arada lakum khuttatar rushdi faqbaluha sai tashi yace to kun ga wancan mutum ya bijiro muku da tsari na shiryuwa ku karbai wada'uni atihi ku bar ni in zo mai fa'atahu sai ya zo mai faja'ala yukallimuhu ya shiga shina magana da shi faƙala lahun nabiyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na hawa min ƙaulihi libudai ya dai sake maimaita mai irin maganan nan da ya yi mabudai muna rike da ita ko? a na sa lokaci a sa lokaci don su samu hutawa ko faƙala lahu urwa inda zalika ai muhammad a sai urwa ya ce mai yayin da manzan allah ya bashi wannan labari sai ce a ra'aita ba ni labari lausta asalta ƙaumaka da za ka tumɓuke jama'arka hal sami'ta bi ahadin min al'arbi ihtaja ahlahu qablaka shin ka taɓa jin wani daga cikin larabawa wanda ya halaka mutane ne kahinka muna fahimtar maganar kai yanzu muhammadu da ka samu dama ka zo duka mutanen nan ka kakkashe su ba ko guda to ka taba jin wani wanda ya taba yi ma jama'a ta yi haka kahinka kaga siyasa ko wa in takunil ukhra sai ce to in ta kasance wata wadda ba wa gaba wata iri a idan ya zama kuma an abun ya karkato wajen ka ko idan ba haka na ba ba kai na mai nasarar ba yanzu matsalar sai ta karkato wajen ka sai ce fa wallahi inni la'ara wujuhan sai ce wallahi ni ina ganin wasu huskoki وإني أرى أوباشا من الناس ni na ganin su kawai tarkaci na daga cikin mutane khalikan tabbas an yafi su ruga waya da uka su barka yalla mun fahimci maganar ko dai ka samu dama ka halaka su duka to mi kai idan kuma an karkato wajenka ya ce ni abinda na ga wasu fuskokin banza tare da kai mutanen banza na da maci ya kai maci cewa za su yi su yi ta batunka mun gane magana ko kaga akwai renin wayo cikin magana qala lahu abubakar sai ce ma abubakar zahi yace in sas bazran lata wannan kalma kalma ta mai maci idan za a fassara maka ita da hausa kai ba ta ma fassaruwa fa wallahi da haka cikin mukama duk ya ta kawo irin wanga abu kaza na wanga abu kaza na eh to akwai wani abu da shi wanga ya kawo ibn al-hajar al-asqalani a danganci da abun ga a hukunci wajen zagi kamar ashe akwai lokacin da ya an taɓa mai mutunci shina iya wani mugun zagi irin wanda bello ya baka yi ana yi ana ganin laifi ne to wannan kamar irin wannan nawa a kinayance ga a zo ai wata rana wani zai karatun bai sai inda ake fa a ɗan yi nukuri a wuce ko asalin massa ya musu minana tsotsaya ko in ya zam da sadun tsotsaya suna an ka ce ka tsotsaya abin da aka ce ma bazar to gaban mace akwai wata fata gaban mace ita aka kera da haka nan to kamar in can balarabe abin ya bashi takaici sai ce je ka tsotsi gaban uwarka muna ganiya to amma nan sai abun ya karace gaban lata ko don abin shi kara ban takaici a tunda shi abin bautar suna sai ce mai ana hannu na firru minhu kai kana ganin za mu gudu mu bar shi kala sai ce wa man za ruwa ya ce bin masud ya ce waye wancan kuma da ya ji magana ta kai inda ta kai ko kalu sai suka ce abubakar mai maganar na abubakar na kala sai ce ama wannan sukan ce mai harafi na na istiftahi kamar yanzu a magana kawai ba amana ba ama wallazi nafsi biyadi na rance da wanda raina shike a hannu ne diba kahuri na fa laula yadun kanat indi yace ba dan wani taimako ba wanda shi ya yi mini an ce yadin kama wata baiwa wadda kanat indi ta kasance wurina lam ajzika biha ban yi maka sakamako da ita ba la'ajabtuka da na karba maka mun fahimta da wakar lokacin da shi garin makka mutum na mai kyauta mai mutunci mai mi mai mi ko ya ce to akwai wani mutunci da ka taɓa yi mini amma wanga zaki in ba don mutuncin nan ba da kuma da kai min wancan ban saka maka ba to da yanzu kau ma na faɗi wani abu kenan sai an ka wuce wurin ko وجعله يكلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم سي أروى يشك شنا مغانا دا منظام الله وكلما كلمه دويا عند يزنشي دا منظام الله أخذ بلهيته سي شكامو جيم منظام الله شنا مغانا سي شتان شاهيش وسنا شاكا ما سو متمتاوانا da wannan amma mu ainihin kaga akwai shekantaka taku in kana magana da latifi kana kamo gemi ne akwai matsala fadaraba yadahu a mun ketare ko wal mugiratu bin shu'ba inda ra'asin nabi kai lokaci ya tafi ko Allah maganar nan tana da tsawo kaka za mu yi a ba a takura mutane a ko mu barta mu komo harko dai barkon urwa mu barta nan mu komo can dan ya an ce ida ta za a yi to ko mu ida ta a gurguje har mu samu kurakurai ciki tana iya sai kurakurai su shigo mu dai ya hankuri sai mu dawo farkon magana lokacin da za mu magana abinda muka faɗa daidai Allah shi ba mu lada kuskure Allah shi gafarta mana